الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة آه sha uku ga watan jimadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu fiyatul usuli wa bina'ul furu'i alaiha wallafar babban malami al-ustaz abdullahi ibn muhammad ibn podway rahimahullahu ta'ala wannan darasi shine darasi na bakwai a cikin wannan littafi a idan ba a manta ba malam yana yi mana bayani akan abin da ya shafi wato a dalili da kuma sharuɗan dalili ko kuma mu ce alistidilal yadda ake kafa hujja da kuma sharaɗin kafa hujja ɗin za mu tashi mun tsaya a baiti na talatin da ɗaya za mu tashi a baiti na talatin da biyu da mali ke cewa wa asulunan naƙali wa asulunan naƙali ma nuk nan ne? wa asulunan naƙali min huma nuƙil tawaturan wal ba'du ahadan ju'il asheku abdullahi saboda lokaci yake cewa wa asulunan wa asuluna wato abin da yake asali a wurin mu yana nufin su malamai kenan hmm? tunda dama ana magana ne akan sana'a ta malami yau kai ɗalibi baka cikin wannan haraka in kana son ka shigo to sai dai ka yi ƙoƙari ka zama malami sau da haka da malamai ake magana ba da ɗalibi ba ballanta na jahili eh to annaƙaliyu shi ne wanda yake annaƙalto yana nufin alkitabu wa sunna to shi ake kira da al'asulun naƙali kamar yadda ya faɗa a baya to min huma nuƙil daga cikin al'asulun naƙali ɗin nan akwai wanda an naƙalce shi tawatoran ya zo ta hanyar tawaturi ta hanyar adadi mai yawa bisa wasu sharuɗa da za a yi bayani walba'adu sai yake cewa sashin kuma abinda ake naƙaltowa ju'il an sanya shi ahadan a matsayin ahadi eh sai zanna ibul fa'il shine damiri abin kaddarawa shine huwa ahadan din shine matsayin maf'ulin bihi eh wannan daidai ne to wannan baiti malaye ne ma bayani akan aqsamun naqali aqsamu al-aslin naqali eh wato kashe-kashen abinda ake naƙaltowa ko daga alkur'ani ko daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tumali ya ce maka kashi biyu ne akwai wanda yake mutawatiri akwai kuma ahadi to menene mutawatiri sai mali ya ce tawaturun naqlul li jam'in hassala ilman wa ahadan siwahu ju'ila mali ya ce tawaturun abinda ake nufi da attawaturu in an ce attawaturu fil luga attatabu bibiyar abu wattawasul duk ana kiransa da attatabu shine naqalun eh naqalun bitanwini naqalun li jam'in hasala hasala ba hasala ba hasala bi tashdid as-sadi to naqaltowar jama'a mai yawa shi ake kira da almutawatir a samu jama'a masu yawa su nakalto wani labari wasu irinsu su nakalto daga gare su su ma wasu irinsu su nakalto daga gare su su ma irinsu su nakalto daga gare su shi ake kira da attawatur shi ake kira da attawatur a nan suka ce attawatur yana da sharuɗa ba ya dun magana kawai da adadi mai yawa za su nakalto za ta zamo tawaturi ba akwai sharuɗa sharaɗi na farko a shi ne dai yanzu an samu adadi shi adadin nan sun yi saɓani akan haddade shi eh wasu ce mutum bakwai wasu ce goma wasu ce sha biyu wasu ce arba'in sama da haka to amma dai magana mafi ƙarfi babu wani adadi da aka iyakance kawai in dai adadin ya cika sharuɗan da za a ambata shi kenan to sharaɗi na farko su mutanen nan wato ya zama al'ada ta kore kan cewa wai haɗuwa suka yi suka ƙirƙiro nan abin ta fuskar ƙarya al'adance bayyawa a ce ƙarya suka shirya suka faɗa saboda irin sigar yadda labarin ya fito daga gare su yauwa kamar a ce maka ga wani ya fito daga sokoto sai ba da wani labari ga wani ya fito daga birnin kebbi ya ba da labari wani ya fito daga augi ya ba da wani labari ga wani shi kuma a garin argungu kuma dukkan suka faɗi abu ɗaya ba su da kuma alaƙa da juna ba haɗuwa suka yi ba ba gari ɗaya suka fito ba ba wurin zaman su ɗaya ba ba su yi ittisali da juna ba to kaga al'adance zai yiwa a ce dukkan su sun haɗu akan wannan abun ai ƙarya ce suka shirya amma yan an san su tare eh kila majalisi ɗaya suke zauna zama to wannan kaga akwai yiwuwar mitin suka yi sai suka hada baki cewa mu shirya magana kaza kai sai ka je ka faɗa kai ma ka je ka faɗa ni ma in je in faɗa to kaga wannan al'adance yana yiwuwa su yi ƙarya amma waccan sura ta farko bai yiwuwa don in wani ya yi ƙarya to bai kamata a ce tun da kaga ba su ga juna ba amma ga shi labarin wanga da ya fito daga sokoto ya yi muwafaka da wanga da ya fito daga birnin kebbi haka wanda ya fito daga augi haka wanda a cikin gara argungu ko ba wanda ya san wani to shi ne ma'ana a al'adance ba zai yi ya zama su samu haɗin baki kan cewa abin nan ƙarya ba ne sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu shi ne ya zama abin da suka faɗa ya stanidu ilal hissi wato ya dogara ne kan abin da ana iya ganinsa ko ana iya jinsa mana labarin ya zamo ko dai su ce sun gani ko kuma su ce sun ji da kunnuwansu amma in ya zan labarin nan ya atamidu ilal akali kawai a hankalci ne suka zauna kowa sai ya ce shi a fahimtarsa a hankalinsa kaza to wannan ba a kira ne tawaturi yanzu misali kiristoci shugabanninsu ai kaga magana ce mu tawatira a wurinsu cewa annabi isa salisu salasa mutawatira ce amma kuma bata cika sharaɗin tawaturi ba me yasa saboda babu wani abu da sun ka dogara da shi ba su ce sun gani ba kuma ba su ce sun ji daga wajen wanda baya karya ba to shi yasa sai zan magana su ta zama a banza ba abin dogara ba ta zama ba abin dogara ba saboda abin da suka faɗa ba a ba a yi itibadi da shi abu ya wannan to wannan kenan sannan sharaɗi na gaba ya zama wannan adadin na jama'a an gane tun farkon ɗabaka har zuwa ta ƙarshe an samu wannan adadin eh sharaɗi ne a same shi a ɗabakar tabi'ai a same shi a ɗabakar wato tabi'u tabi'ina haka a sahabbai ma a samu in ya zamo a wata ɗabaka aka samu tawaturi banda wata to ba a kira ne almutawatiru yanzu kamar hadisin da muka bada misali na innama al'amalu bin niyyati ai kaga mun ci hadisi ne garibi ko ba haka ba alƙama shi kaɗai ya ji daga sayyidina umar muhammad ibn ibrahim attaimi shi kaɗai ya jiyo daga alƙama shi kuma a wannan yahya ibn sa'id al'ansari sai ya karɓa daga muhammad ibn ibrahim attaimi to amma daga kansa daga kansa shi yahya ibn sa'id kuma hadisin ya yi tawaturi don wajen mutum ɗari da wani abu suka ruwaita daga gare shi su al'imamu malik su al'imamu abu hanifa duk sun karɓi hadisin a wurin shi yahaya ibn sa'id al'ansari kaga a wannan ɗabaka ya samu ne ya samu tawaturi amma a ɗabakar sahabbai bai samu ba a ɗabakar tabi'ai matakin farko bai samu ba mataki na biyu ma bai samu ba kaga bai cika sharuɗan ne yawwa ko wani misali wanda za ku ƙara fahimta kamar sayul bukhari sayul bukhari ai daga kan bukhari zuwa gare mu mu mu yanzu mu ai mutawatiri ne bukharin kansa gaba ɗaya littafin mutawatiri ne amma in ka koma kuma za ka ga hadisai waɗanda suke mutawatirai a cikinsa kuma ƙwarori ne ba su da yawa daga kan bukharin zuwa sama zuwa malaminsa ko malamansa da malaman malamansa har zuwa ma'aiki salalai sallama to waɗanda suka cika sharuɗan tawaturi hadisan ƙwarori ne ba su da yawa amma daga shi al'imamul bukhari kuma har zuwa yanzu nan da muke magana to kuma littafin mutawatiri ne a yanzu shi kan shi al'imamul bukhari mutum nawa suka rawaici littafin daga gare shi mutum nawa akwai wanda ya sani? mutum dubu tis'in suka rawaici bukhari a wurinsa mutum dubu tis'in suka naƙalici sahihul bukhari daga shi al'imamul bukhari ɗin haka sheku abdullahi yake faɗa tis'una alfan ƙadirawal bukhari anillazi allafa hulil bari ya ce mutum dubu tis'in suka naƙalci sahihul bukhari daga shi al'imamul bukhari ɗin a sheku abdullahi ku samu sirajul bukhari kun san shi? to ka gani? amma kuma kaga littafin gaba ɗaya bai cika sharuɗan min tawaturi ba to ashe duka ɗaba ƙoƙin sai an samu wannan abin nan sharuɗa ɗin eh duk ɗalibai ne na a ɗalibai almaulo kari ai yawa gare su miliyan nawa na halar ai suna da yawa eh suna da yawa eh suna da yawa sai ce hassala ilman to dun mutawatiri lallai yana tabbatar da ilimi eh sau da haka dun nakalin da ya cika wannan sharaɗin to yanke ilimi yake fa'idantarwa to sun yi saɓani su malamai shin ilimin nan nazari ne ko daruri wasu ce nazari ne wasu kuma su ce daruri ne amma dai sun samu ittifaki kan cewa hadisin ko kuma shi nakalin mutawatiri ne kuma ya fa'idantar da ilimi ba zato ko tsammani ba a'a kai tsaye abin tabbatacce ne daga wannan sai suka ce mutawatiri kamar yadda zai faɗa nan gaba wato subutul abin nan qata'i subutili sai ce waju ila an sanya siwahu waninsa ahadan a matsayin ahadi wanda kenan bai cika mi yau daga wannan kaga hadisi innamal a'malu binniyat ahad to haka don hadisin da bai cika wannan sharadi ba sunansa yawwa فما له تواتر الإسناد فقاطع وغيره أهادي سيتي فما له تواتر الإسناد duk wani hadisi da yake da tawaturin isnadi wancan da muka faɗa to faqati'un wannan yanke kaɗan annabi ya faɗe shi ko shakka ba a yi duk hadisin da yake mutawatiri to kaɗan manzon Allah ya faɗe shi kamar hadisin man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqa'adahu minan nari al-imam muslim ya kawo shi a muqaddima wasu sun ce kusan sama ga sahabi 80 ma suka roice shi to wannan magana tabbas manzan Allah ya faɗi ta ita inkarin ta kamar inkarin alkur'ani ne eh babu saɓani kan kafircin wanda ya inkari wa gairuhu a hadi waninsa kuma shi ake kira a hadi eh wa gairuhu wani kaɗa'i ɗinnan to ahadi shi kuma ahadi yake tabbatarwa shi ne azannun rajihu wato hadisin da suka ce bai cika sharuɗan tawaturi ba to wannan ana kyautata zaton manzan Allah ya faɗa ba wai kaɗan ya faɗa ba amma sai suka ce banda hadisin da al'imamul bukhari ko musulun suka ruwaita to shi kan ya ƙetare ya tsallake gada yawwa shi ma wato kaɗa'i ne kaɗa'i subuti ne da almutawatir da ma rawahu al-bukhari aw muslimun fa huwa qata'i subut eh saboda haka innamal a'malu binniyat qata'i subut tabbas manzo Allah ya faɗe shi saboda al-imam al-bukhari ka gani abubci wannan ko suka ce banda wato ana nufin hadisan da suka zo akan sharuɗansu kuma banda waɗanda aka ɗan yi maganganu a kai su addara kutuni da makamantansu da suka ɗan yi maganganu ana nufin dai hadisai musunadai waɗanda suka cika sharuɗan al'imamul bukhari ko muslim ɗin to haka wasu malamai suka faɗa wafil ko وفي القرآن شرطه التواتر وإن خلاف الاعتراض ظاهر تو قرآني شرط قرآني مالا يتي التواتر shine ya zama mutawatiri duk ayar da bata cika tawaturan ba ba a kiranta ƙur'ani ba ƙur'ani ta ba sai ce wa in khala idan wannan ƙur'anin ma'ana wannan ayar ta wofinta daga sharuɗan tawaturi fali itiradu zahiru to wannan kam akwai saɓani na malamai a kanta eh sun yi saɓani eh to shi ƙur'ani wanda aka yi ijima'i akan tawaturinsa shine ƙira'o'in limaman nan guda bakwai su duk malamai sun haɗu sauran uku wanda suke su ne cikan goma da su ne aka ɗanyi saɓani a kansu amma sai malamai suka rinjayar da cewa su ma mutawatirai ne saboda a haka kenan kira'o'in limamai guda goma su ne mutawatirai to bakwai na farko akwai ƙira'a ta al'imamu nafi'u almadani rahimahullahu ta'ala akwai ta ibnu kasirin almakki shi ma rahimahullahu ta'ala akwai ta asimu akwai ta hamza akwai ta alkisa'i akwai ta ibnu amir akwai ta abu amrin to wannan su muttafaqun ala tawaturiha to sauran ta uku din ta abu ja'far wannan yazidu kenan ibnu alqaqai eh da kuma yaqubu da khalaf wannan guda uku to su ma mutawatirai ne bisa zance mafi inganci duk da an samu waɗanda suka ce a ba mutawatirai ba ne amma dai alƙaunin raji su ma mutawatirai ne to a yau duk ayan da za ka ɗauko in ta fita daga ƙur'anin waɗannan malaman to ba mutawatira ba ce an bar ma kayanka shi ne a sheku abdullahi yake fada wasab'u bittifaqihim tawatarat wa huwa sahihu fi salasin ulhiqat yace to waɗannan guda bakwai an samu ittifaqi kan cewa mutawatirai ne kuma haka zance shine ingantacce kan uku din nan riwaya Abu Ja'far Yaqub Khalaf cewa su ma mutawatirai ne an riskar da su da waɗancan me guda bakwai an fahimci wannan? to sai malamai suka yi saɓani a wanda ya zo da wata ƙira'a kun san annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa akwai bita ta ƙarshe da mala'ika jibril ya zo ya yi masa ta alƙur'ani to a wannan bitan an shafe wasu ayoyi da wasu kalmomi wanda mafi yawancin suna cikin ƙira abdullahi ibn mas'udin wasu suna cikin ƙira'ar ubayyu bin ka'ab kamin wannan lokaci kuma ana karanta kuma ƙur'ani ne tushe sa ikara karanta littattafan tafsiri sai ka ji an ce ibn mas'udin ya karanta kaza amma dai sha zaci saboda yana yiwa an shafe ta yana yiwa an shafe ta to sai suka yi ittifaki su malamai cewa duk ƙira'an da ba ta cikin goma ɗin nan ba a karanta ta ba a tilawa da ita wannan ijima'i ne nasu al'imamun nawawi a littafinsa al-majmu'u ya ambaci wannan magana kai balmu a mazhaban ma in ka bi mutum sallah ya yi karatu da kila ko kira abdullahi ibn mas'udin ko abin nan ta ubayi ibn ka'ab daga cikin waɗanda ba sa cikin mutawatirai ko kuma cikin sha hudu din nan da malamai ke kawowa kamar ƙira'ar yahaya ko ƙira'ar alhassan albasari ko ƙira'ar a'amashu to suka ce ba ka da sallah ba ka da sallah shi ne mai muktasar yake cewa au ƙari'un bi ka ƙira'at bin mas'udin daga cikin abin da ke ɓata sallah shine ka yi koyi da limamin da yake kira'a irin kira'a tawa abdullahi ibn mas'udin mai muktasar ya ce ba ka da sallah saboda kira'arsa ba ba mutawatira ba ce ba mutawatira ba ce a gani ko ya karanta maka ta alhassan albasari ko ta amash ba ka da sallah to amma sai suka yi wajen saɓani ana aiki da ita ko ba a yi ana aiki da ita ko ba a yi eh to su malikiya suka ce hadda aiki ba a yi da ita eh can yana faɗa a littafin sakulasul usul yake cewa tawaturun sharɗul ƙorani mutlaƙan limalikiyatin siwahu muwafaƙa tilawatan la'amala ya ce sharaɗin ƙorani a wurin malikiya to shine sai ya zama mutawatiri sannan kuma sun ce ba a tilawa da shi kuma ba a aiki da shi amma wasu sun saba musu kama alhanafiya da ashafi'iyya sun ce tilawa ne ba a yi amma ana aiki ana aiki da abin nan kamar yadda za mu zo malam zai ba da misalan wasu kira'o'i da su shafi'awa suka yi hujja da su da hanafiyawa kuma suna cikin alkara'atu shaza kuma suka yi aiki da su amma malikiya suka zo sai suka saba musu suka bar musu kayansu su malikiya sun ce a'a duk ƙira'ar da ba ta cikin goma ɗin nan to ba ƙira'a ba ce ba za a yi hujja da ita ba ta fuskar aiki ba za a yi karatu da ita ba wadda haka waɗannan ƙira'o'i na limamai guda goma da su ne karɓaɓɓu wasu ma da suka ce sha hudu ne hudu din ma an bar musu kayansu eh ba karba ba to kowane limami kuma yana da rawi biyu an gani yauwa saboda haka waɗannan rawi ɗin guda kowa yana da rawi biyu in ka hada ashirin kenan kira'o'in goma riwayoyi ashirin duk wanda baka ji sunansa ba to riwaya gare ba kira'a ba wanda shi ba nafi'u bane ba ibnu kasirin bane ba asim bane ba hamza bane ba kisa'i bane ba ibnu amir bane ba abu amrin bane ba abu ja'afar ba ne ba yaƙu ba ne ba khalab ba ne duk wanda baka ji sunansa ba to riwaya ake kiranta shi kaga kaji warshu to ba a ci ya kira a warshu jahilci eh da rashin karatu eh to shi yasa ibnu al-jazari yake cewa a menene yake cewa a littafinsa tsayyibatun nashar ya ce wa hahumu ya zukuruhun bayani kullu imamin an hurawa yani fanafi'un bi ɗaibatin ƙadihaziya fa'anhu ƙalunun wa warshin rawaya kowa daga cikin rawi biyu gare kamar shi na biyu yana da ɗalibai guda biyu akwai ƙalun akwai warshu ƙadajin ƙira a warshu eh yauwa to shi warshu abokin karatun ƙalunu ne a wurin shi nafi'u almadani rahimahullah to shi za ka ga tsakanin kira'an warshi da ta kalun din suna da alaka saboda mi mazarinsu mazarinsu daya haka shi ma ibnu kasir shi ma rawi haka dai da sauransu na ba an gane saboda haka riwayan warshi ake cewa riwayan hafsu ake cewa ba a cewa kira'an hafsu hafsu bai da kira'a asim shi ke da kira'a lokaci ya yi ko? to saboda haka sai an tashi tsaye don kakkabi limami ya ce ba kira'a sha za ka gaba ka da sallah to kaga su karankan su kira'o'in akwai bukatan ka san su yawwa in ya karanta da kira'awa ne ka san ko tawaye riwayawa ne ka san ko tawaye amma in ba haka ba kaga sai ya zo ya karanta ma ta a mashi ta a mashi kuma ba karɓaɓɓiya ba ce to kaga tun da baka sani ba kaga shi kenan kaga eh an fada an fada rami kenan to shi yasa to shi yasa da sayyidina usman ƙur'anin da ya tara shine wannan sauka da mala'ika jibril ya yi tare da manzan Allah ta ƙarshe to ita ce ya tara to shi yasa kamar yadda za mu zo nan gaba shi sayyidina usman ƙira'o'i ya tara in mun zo bayani tsakanin tara ƙur'ani na sayyidina abubakar da na usman shi sai da na'usuma waɗannan ƙira'o'in guda goma su ne ya tara wasu da yawa an kawo ba a karɓe su ba sai aka yi umarni a ƙona su kuma annabi ya koyar da su an gane? yau amma dai tun da ijima'in sahabbai bai haɗu a kansa ba shi yasa malamai suka ce to a haƙura da su a riƙe wanda aka yi ijima'i a kansa Allah ya samu dace Allah ya ba mu ilimi mai amfani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh